والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin sammai da ƙasai wanda ya ba mu lafiya kuma ya bar mu musulmi ya yi mana arziki ya azurta mu da sake dawowa wannan gari mai albarka garin kumo akko local government a jihar gombe kuma gomben najeriya a irin wannan rana mai albarka ta biyu ga watan ramadan shekara ta 1433 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da nawa ne ga lissafin tura 21 ko 21 ga watan bakwai shekara ta 2012 a lissafin yan albashi بمشيئة الله تبارك وتعالى da yardar Allah madaukakin sarki da amincewarsa za mu dora akan tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan gari na kumo kuma a wannan lokaci mai albarka kuma a wannan wuri mai albarka za mu dora akan inda muka tsaya a bara a bara idan kuna tare da ni muna cikin suratul araf mun tsaya akan aya ta casa'in da uku daidai fadin Allah madaukakin sarki fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin wanda yau da taimakon Allah za mu dora akan aya ta casa'in da hudu fadin Allah madaukakin sarki وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون على رما da muka saba muna karatu da shi yana jami'a suna karatu ba zai samu damar zuwa ba sai dai karshen azumi a yanzu kuma muna tare da wani sabon alaran daman shi ma muna tare da shi cikin matasanmu na ahlus sunna wanda Allah musu arziki da alkur'ani kuma suke hidima da taimakawa alkur'ani din da haka za ku ji sautin sa yanzu Allah rahma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارفع صوتك
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرون نعم
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة نعم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
a cikin wannan aya mai girma Allah madaukakin sarki yana bayani ne dangane da alƙaryu da aka yi ta turo musu annabawa da manzannin Allah suna ƙaryata su shine Allah cewa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin babu wata alkarya wato wani tarin jama'a gari al'umma da muka turo musu annabi sai suka karyata annabin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad darra face sai da muka yi uquba muka kama ma'abuta wannan alƙarya da ainihin wato talauci albasa ana nufin talauci wa darra ana nufin rashin lafiya babu wata alƙarya da muka turo musu wani annabi cikin annabawan Allah suka ƙaryata wannan annabi face sai da muka kama su muka ɗora musu talauci kuma muka ɗora musu rashin lafiya mun yi musu wannan ne la'allahum yaddarra'un kalmar yaddarra'un ai ana nufin likai yatadarra'un dan su kankan da kai fayatubu ila rabbihim su tuba zuwa ga ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wa yakhshawun su ji tsoron Allah wa yantahuna su hanu amma nuhu anhu dangane da abin da aka hane su malaman tafsiri sun fassara kalmar alba'sa wa darra da Allah ce illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wa darra wasu suka ce alba'sa'u duk abin da ya shafi masifa da za ta sauka akan dukiya shine albasa addarra'u kuma shine dukkan abin da ya shafi masifa da za ta shafi ran mutum ma'ana mukan jarrabe su da talauci muka jarrabe su da bala'i a cikin dukiyarsu muka jarrabe su da rashin lafiya a rayukansu wasu kuma suka ce ana nufin albasa ana nufin duikul aish kuncin rayuwa saboda karyata annabawa da suka yi sai muka jarrabe su da kuncin rayuwa sannan kuma muka jarrabe su da addarra shine su'ul hal mummunan hali wani yanayi mara kyau da Allah madaukin sarki ya jefa su a ciki ba dan komai ba saboda sun karyata manzanni a wannan aya din ya koyan uwana idan mun lura sakon da Allah yake so isar mana a cikin sa ana nufin cewa dukkan al'ummar da ta sifantu da karyata annabinta to Allah zai jarrabe ta da mugun talauci kuma Allah zai jarrabe ta da cututtuka kuma yanzu abin da nake so ku fahimta menene ba mu da shi a Najeriya ha talaucin ne babu ko kuma dai cututtukan ne babu duk ba abin da ba mu sifanta da shi ba ba dan komai ba saboda a cikin wannan al'umma tamu ta Najeriya da su nake magana a yanzu da yawa akwai wanda suka karyata annabi suka karyata manzanni suka ce karya suke yi kuma addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aka ce ƙauyenci ne ba addinin kwarai ba ne sunnar da aka ce a yi riko da ita sai wasu suka yi wa manzan Allah kishiya suka yi ta kawo masa cikas a cikin tafiyarsa suka yi ta kawo masa abokanan wato wato yi shi za a yi nasa su ma za a yi nasu to sai Allah ya jarrabe mu da da talauci in ka ga wani talakan yadda ka san daga kabari ya fito talauci kamar zai zai yi magana da yawa banda maganar rashin lafiya cututtuka Najeriya a duniya muna cikin kasashen da suka fi kowa cututtuka idan ba ku sani ba ku tambayi likitoci sannan kuma idan an zo lissafa talaucin to kuma a duniya muna cikin kasashen da suka fi kowa talaucin me ya faru saboda daga cikin sababbin da Allah jarabe mu da shi shine kin bin sakon da annabi ya zo da shi ahlus sunna kaɗan ne ma'ana masu bin sunnan manzon Allah kaɗan ne ba su da yawa an katanta su da al'ummar akwai makiya Allah akwai waɗanda suke da'awar musulunci amma su ne suke faɗa da annabi suke faɗa da sakon da manzan Allah ya zo da shi cututtuka ko duk wata cuta da ka sani ana yin ta a duniya to muna da ita wa uba dai ciwon kanjamau yana nan ko ko dai mutum ya same shi ta hanyar da ya nema shi ko kuma Allah ya jarrabe shi tunda ana iya samun wannan ciwon ko ta yankan farce ana iya samun sa ko ta aski to muna da shi duk wata cuta da ka sani ta ƙara dangi ne duk muna da su me faru saboda gujewa sakon Allah tabaraka wa ta'ala da haka Allah yana gaya mana anan wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin babu wata alƙarya da muka turo mata da annabi ko mu aiko- muka aiko mata da manzo a nan gurin akwai wani abu da aka yi idmari fa kazzabuhu yani fa kazzabu nabiyya alladhi ursila ilaihim annabin da aka turo musu sai suka karyata shi sakamakon waɗannan al'umma illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra sai muka jarrabe su da talauci muka jarrabe su da ciwuwuka da cututtuka idan ana so a samu waraka to sai a koma a rike gaskiya to irin wannan din ya faru sai kuma Allah ya ce summa baddalna makana sayyi'atil hasana mutanen da Allah ya jarrabe su da irin wannan sai kuma Allah ya sake canja rayuwar baddalna makana as-sayyi'atil hasana sai muka canja a maimakon wannan cututtuka da talauci sai muka ba su rayuwa mai kyau an-ni'ma was-sa'a muka ba su ni'ima muka dawo musu da yalwar dukiya was-sihha muka ba su lafiya aka kori talauci aka kori rashin lafiya shine summa baddalna makana sayyi'atil hasanata so ake a baku labari wata al'umma ta yi irin wannan din ta saba wa annabi ta karyata annabi daga cikin annabawa suka faru suka samu talauci da rashin lafiya to dan Allah ya dada jarrabar su su gode wa Allah da suna cikin wahala da talauci da bukata suna cikin cututtuka na ƙare dangi to sai Allah ya canja musu ya dawo musu da lafiya ya kuma dawo musu da arziki shine sun baddalna makana as-sayyi'ati al-hasana muka canja mummunan abu muka dawo da kyakkyawa haka muka yi musu inji Allah tabaraka wa ta'ala hatta afau har sai da suka yawaita suka karu kalmar afa tana nufin karuwa wannan al'umma suka yi ta hayayyafa suka yi ta karuwa kasuru wasjadu suka karu yawan su ya karu inda dubu ɗari biyar ne suka zama miliyan wa kasurat amwaluhum Allah ya ba su dukiya ta yawaita shine kalmar afa larabawa sukan ce afa shay'u idan an ce afa shay'u ana nufin zada abu ya karu kenan akan ce a larabci afa sha'ar afa ashar wani ashar gashi ko to akan ce afa ashar mana gashi ya karu kenan in abu ma'ana izdada sha'ar gashi ya ya karu idan kasura kenan imam mujahid yake cewa kasurat amwaluhum wa auladuhum waɗannan al'umma suka samu dukiya aka dawo cikin yalwa aka yi ta haihuwa wa qalu kawai sai suka dawo suna cewa saboda sun shiga rudu na dukiya sun samu wadata sai suka ce ai kad massa aba'ana ad-darra wa sarra da mun samu labari ai iyayenmu ma sai da suka samu talauci da yunwa da rashin lafiya sai kuma Allah ya kawo musu wato sai suka samu wadata da haka wannan abin da ya same mu ba wai wani abu ne na a zo a gani ba kuma ba zai sa wai mu koma mu rike Allah ba daman a tarihi an taɓa yi wa iyayenmu haka ku duba ku duba hali irin dan adam Allah ya musu wannan ne wai dan wato su koma ga Allah su ce a da mun saba wa ubangiji ga abin da ya mana to amma ya mana wannan jarraba dan mu koma gare shi mu rike sai suka ce a da ma iyayen mu da kakannin mu wannan abin ya taba samun su da haka ba wani abu bane ba dan mu din ma ya zo ya same mu to Allah suka fusatar da ubangiji ba su koma ga Allah ba fa akhadnahum bagta Allah ya ce sai muka kama su bakta bakta ana nufin fuji'a unexpected kamu ba zato ba tsammani muka damke su shine fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun amma wallahi ba su san ma da saukar azabar ba Allah ya ta dora musu masifa ya ta dora musu bala'i anan abin da ake so a ce da kai zai iya yiwa Allah ya jarrabe ka da wata masifa kuma ya dawo maka da wadata to yayin da kake cikin masifa sai wadata ta dawo to ka koma ga Allah shikenan ka huta amma mutum ya ce ai daman na sha wahala dan yanzu na samu wadata baran koma ga Allah ba to shikenan Allah kuma zai iya juyowa ya dada gana maka wannan masifa da wannan azaba Allah kiyaye mu to har ma sai Allah ya ce me na'am ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات
ina jin ka أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون na'am أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون shikenan Allah madaukin sarki sai ya dawo da wa'azi gare su yace walau anna ahlal qura amanu ina ma da mutanen wannan alƙarya din sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wattaqau kuma suka samu takawa da tsoron Allah da sun yi haka la fatahna alaihim barakatun minas sama to ai da wallahi mun bude musu albarkatu daga sama ya salam kofofin sama masu albarka daga sama za a bude musu ba daga aljihun wani ba da sun yi imani da sun yi taƙawa walau anna ahlal qura amanu wattaqau hadaini shay'ain waɗannan abubuwa guda biyu su ake da bukata kurum su yi imani kuma su yi taƙawa la fatahna alaihim barakatin minas sama wallahi da mun bude musu albarkatu daga sama to ba ma sama kaɗai ba wal ard sama tana bayarwa ƙasa tana bayarwa ni'ima akan ni'ima kenan sama ni'ima ƙasa ni'ima kun san ni'imar sama ita ce ruwan sama ha ruwan sama ai ni'ima ne ko ruwan sama ni'ima ne dan ko da shi ne zai jika ƙasa ta kumbura sai mu je mu shuka auduga da gyada da wake da duk abin da ake shukawa don mu samu arziki menene arzikin ƙasa shine kuma ƙasa ta tsuro sai ƙasa ta tsuro shine annabatu min al-ard asalin albaraka a larabci shine almuwazabatu ala shay a dawwama akan abu yayi ta zuwa kullun shine albaraka yanzu kaga nuzulul matari min as-sama baraka wa nabatul ardi annabat allati tambutuhu al-ard tsiro da ƙasa take fitarwa shi ma barakat albarka ne to sai Allah ya ta saukan muku ruwa ƙasa ta sha ta kumbura ta fitar da tsirrai ku ciri mangwaro ku ciri gwanda ku ciri gwaba ku ciri kashu duk yana cikin barakatul ard ko ba albarka bane albarka ne yanzu da azumin nan mu ci dabino albarkar ƙasa ne mu sha lemu albarkar ƙasa ne mu ci ayaba albarkar ƙasa ne mu ci mai kuma sweet milot saboda shine naman ku a garin nan ko mu sha sweet milo shi ma min barakatul ard ba za su irgu ba kowanne yanzu daga jikinku kowanne daga cikinku akwai albarkar ƙasa a jikinsa ba wanda bai da riga ko ba ka bane ba wanda bai da takalmi duka wannan za ka tsaya kai analysis wannan rigar auduga ce auduga ku kun- kun san menene auduga kun fi ni sanin auduga dan ku kuka noma ta bature bai isa ya tsumma ba sai da auduga duk tsumman da kaga an yi shi a duniya da auduga ne ko ta kumu ko ta inugu amma dai auduga ce kaga barakatin min al-ard sannan ita kuma auduga ai ba za ta yi ba sai da ruwa kaga ashe barakatun min sama albarka daga sama takalman ku fata ne fata kuma na dabbobi ne dabbobi ba sa samuwa sai sun sha ruwa sai sun ci tsiro haka abin Allah yake kaddarawa to Allah ya ce da ahlul qura jama'a ta alƙarya za su yi imani za su yi taƙawa ya ahlal kura ya ku al'umma ya ku jama'ar alƙarya da za ku yi imani na gaskiya kuma da za ku yi taƙawa me a taƙawa shine jin tsoron Allah Ali bin Abi Talib ya fassara ma'anar taƙawa shine ce wato kamar mutum yana tafiya ne a a titi wanda yake akwai ƙaya ko in ce wannan hanya kana tafiya duk ƙayoyi ne a ciki sai aka ce ka zo ka maza ka tafi idan ka zo tafiya za ka yi sai ka duba inda za ka sa kafa ka don karka taka kaya tsidau taka tsantsan shine takawa to da za ku yi imani ku yi takawa Allah ya ce wallahi za mu buɗe muku albarkatu da ƙasa da sama sai Allah ya ce walakin kazzabu sai dai kuma kawai sai suka ƙaryata ba su yi ba suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzannin Allah tabaraka wa ta'ala fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ya ce sai muka kama su da abubuwan da suka kasance suna aikatawa yau da gobe na ƙaryata manzannin Allah da aikata munanan ayyuka ku ne zina ku ne luwaɗi ku ne shan giya ku ne caca ku ne zalunci ku ne rubda ciki akan dukiyar al'umma ku ne handama ku ne warwaso ku ne yi da mutane ku ne ƙarya ku ne munafurci ku ne dukkan dangi na ƙazanta ku ne cin amana ku ne ha'inci ku ne algushi a cikin kayayyakinku da kuke sayarwa ba dole Allah ya jarabe mu ba dole mu yi wannan rayuwar da muke amma wallahi da ba haka Allah ya so rayuwar ta kasance ba da haka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane abin da suke ciki wallahi sai sun canja da kawo sai sun canja abin da ɗabi'unsu suke yi idan kuna so ku samu ni'imar Allah dawwamammiya shine albaraka shine muwazabatu ala shay kuna so ku samu ni'imar Allah dawwamammiya to ku ji tsoron Allah ku ji takawa kuma wani zai ce to ai ga kafirai ma ga America ga Ingila nan sune iyakacin barna da sabon Allah amma suna cikin ni'ima eh haka kake gani suna cikin ni'ima amma me ni'ima arziki ai ka ci shi a matsayin halal ka ci shi a duniya ka more kuma aljanna ka samu gidan aljanna shine arziki dan uwana dan yanzu ka zo ka ci haram ana ganin ka gina gida babba ka ci haram ka hau mota mai tsada a gari kana haskawa ka ci haram ka biya wa mutane kuɗin umara ko kuɗin wani abu mutane ne a ido suna ganin kamar kana cikin nema amma wallahi irin waɗannan mutanen bacci ma ba sa iya yi sai an musu allura wallahi akwai wanda da kansa yake yi wa kansa allura don ya samu bacci wannan baccin da kake ganin sa kayan banza yanzu kana zuwa kana kwantawa kafin ka gama ajiye hannunka ma bacci ya dauke ka akwai wanda baya yin sa sai ya yi allura kuma akwai wanda bai isa ya bace ba wallahi sai ya sha kwaya amma ni da kai tunda ba naira ɗaya muka tara ba ba mu da harka ba mu da komai lafiya lau muna kwanciya bacci yake ɗiban mu ko ba ka bane ba akwai wanda baccin baya iya yin shi to ya kamata ku sani wannan ba shine ni'ima ba wallahi Allah zai iya baka dukiya fanta ba sama amma wallahi baka da kwanciyar hankali as-sa'adan nafsiyya natsuwa ta zuci akwai talakan da wallahi baya da kwanan dawa ko kwanan masara guda ɗaya a gidansa amma wallahi ya fi multimiloniya da yake da miliyan dubu ɗari a akawunt a ajiye wallahi ya fi shi kwanciyar hankali kuma ya fi shi natsuwa kuma ko a gurin Allah shine babba shi wannan talakan hadisi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran annabi yana zaune da shi da sahabbai sai wani bawan Allah ya zo wucewa miskin miskinin za mata raba miskini talaka wanda ba shi da komai ya zo wucewa da ya zo shuɗewa sai annabi yake cewa wancan mutumin wane ne sai sabai suka cewa wannan ai ba kowa ba ne wannan a madina in ya je neman aure ba za a ba shi ba saboda bala'in talauci malam kamar zai magana duk alfarmar da ya nema a garin nan ba a kula shi kuma in ya zo guri ma ba a san ya zo ba kun gane wannan magana in ya zo wuri ba a san ya zo ba ina wani ya zo ya samu mutane an yi taron jama'a salamu alaikum jama'a ba wanda ya kula shi salamu alaikum wa rahmatullah ba wanda ya kula shi ya daɗa danna wata salama assalamu alaikum sai wani ya ce dalla gafara an ji ka malam ka je ka wuce ka zauna da Allah me da Allah kana kana ta sallama wa mutane me zaka ba mutane sai ce a Allah ba ku hakuri ka san me yasa aka masa wannan saboda shi ba kowa bane amma yaya inda wai yalla bai ne yazo kafin ya zo ma an bashi wuri kafin ya gano so ma an ce a buɗe a matsa in kun zo an san kun zo in kun tafi an san kun tafi a nan duniya za ku yi haka amma a lahira na rantse da Allah la ilaha illallah ai za a ci kasa za a ci wuta dewa waɗanda suke manya ne a duniya a lahira su ne kaskantattu da yawa waɗanda sun tara dukiya a duniya al'aktharun humul muqilluna yawm al-qiyama illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza wanda suka tara suka tara suka tara suka zama manya babu addini babu Allah to za su zamanto kuma su ne wanda ba su da komai a kiyama sai dai wanda ya bayar bai da rowa a taimaka fi sabilillah ya dauka ya bayar ayi kaza ya dauka ya bayar ba a tambaya ba ma ya dauka ya bayar waɗannan su ne suke samun matsayi a wajen Allah to ashe ana samun ɗaukaka ne da jin daɗin rayuwa ya ku yan uwana da takawa da tsoron Allah walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama lakin sai dai kuma kashi walakin kazzabu sai suka ƙaryata annabawan Allah suka ƙaryata addinin Allah suka ƙaryata wa'azi yanzu nake wani dan uwa wani aboki nake gaya masa cewa an ce ku rinka yawan manyan mutanen da kuke tare da su ku rinka yi musu wa'azi sai ce wallahi mala an gaya musu kurin ta bayan kunnen su yake wucewa ba sa ganewa ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون Allah ce hakika mun shuka wa wutar jahannama kathirin min aljin wal ins wutar jahannama mun mata dashe shine walaqad zara'ana zara'a ya zara'u ne mun shuka wa wutar jahannama kathiran min aljin wal ins da yawa cikin mutane da yawa kuma cikin aljanu ka duba mala Allah ce kathiran da yawa min aljin a cikin mutane haka kuma cikin a cikin aljanu kuma da cikin mutane Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha ga zukata amma ba sa fahimta kai musu wa'azi ba sa ganewa kana musu wa'azi yana duba wai kai waye ne wallahi a yanzu a wannan zamanin akwai mutane da suka dauki masu wa'azi kamar ma da irin wato irin irin mutum ya gama brok ne bai da abin da zai yi kudin ya zo ya zauna ya hau kujera ya nemo alaran ma yana ja masa baki shi gani yake in kana da harka ba za ka yi wa'azi ba ya ce kai rabu da su talauci ne dame su mai wa'azi talaka ne kuma wallahi aka ga annabawa aka ce idan ka in ka karanta tarihi in ka duba mabiya annabawa gaba ɗaya talakawa ne miskinai a karkashin annabawa haka qur'ani ya bada labari lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha Allah ce ga idanu kwara kwara suna da idanu kai har ma da gilas ran taba ran taban gilasai amma wallahi la yabsiruna biha ba sa gani naira kawai suke hangowa ba sa hango Allah ba sa hango manzan Allah kuma ba sa iya hango wuta ba sa iya hango aljanna ba sa iya ganewa walau ma'adanun la yasma'una biha ga kunnuwa rusa rusan kunnuwa falo falon kunnuwa manya manyan kunnuwa amma ba sa ji yasma'una wala yasma'un yubsiruna wala yubsirun suna gani amma ba gani suke yi ba suna ji amma ba ji suke yi ba ya aqiluna wala ya aqilun yafqahuna wala yafqahun suna hankalta amma wala ba sa hankaltar gaskiya ba su kuma fahimta addakake suke Allah ce ulaika kal an'am kaga waɗannan mutane da ake baka labarin su kal an'ami kamar dabbobi suke bal hum adall Allah ce kai bari ma sun fi dabbobi malam wanda aka ce ya fi dabba tabewa ya yi hasara ka duba akuya fa akuya ba ruwanta da daura zani ballantana saka wando ko ba ka bane dan taure babu abin da ya dame shi wai ya zo zai yi alaka da matarsa ya ce bari ya dan kauce idan mutane ba abin da ya dame shi harkarsa kurin zai ko ba ka bane to wai a ce wai wai akuya ma ta fika tinkiya ma ta fika Allah kiyaye mu to shine sai Allah madaukin sarki ya sake cewa afa amina ahlul qura an yatihum basuna bayatan wa hum na'imun yanzu mutanen alƙarya jama'a kenan alladhina kafaru wa kazzabu waɗanda suka kafirce kuma suka ƙaryata Allah tabaraka wa ta'ala yanzu waɗannan so suke yi azaban mu ta same su shine ba suna bayatan cikin dare kar ba mu aiko musu da azaba cikin dare wahum na'imun suna ta bacci kawai sai dai su ji rugugi huta so kuke haka ya same ku a wannan hasara ne ai wannan tabewa ne kada ku yi haka shine afa amina ahlul qura an yatiyahum basuna bayatan sai ce kuma duk yanzu mutane sun amintu su alladhina kafaru wa kazzabu din sun amintu suna ganin babu matsala suna ganin suna cikin security idan Allah ya daka ko musu azaba suna bacci ya za su yi afa aminu awa amina ahlul qura yanzu mutanen alkariya sun yadda sun amince suna da amincin ayyatihum ba suna duhan kokon azaban mu ta zo musu da rana shine duhan kalmar abduha a larabci ana nufin sadrun nahar farkon rana da safiya kada fa Allah ya sauko muku azaba gari yana wayewa wa hum yal'abun alhalin kuna can kuna ta wasanni sahuna lahun an rabkana an dimauta Allah ya sake cewa afa aminu makar Allah na'am
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
afa aminu makar Allah yanzu waɗannan mutane sun amintu da makarin ubangiji me makarin ubangiji shine abinda Allah ya tanada musu na azaba sun amintu fala ya'manu makar Allah illa alqaumul khasirun to wallahi ba wanda yake amintuwa da makarin ubangiji Allah ka raba mu da makarunka sai mutanen da suke sun yi hasara sun tabe abinda ake nufi da makaru ya koyan uwana shine kaman Allah ubangiji ya kyale su su ci su sha su yi mulki su more su yi rashin mutunci su yi ha'inci su yi yaudara su yi zalunci su karya wanda suka ga dama su danne wanda suka ga dama su talauta garin da suka ga dama su hada fada a jihar da suka ga dama su bayar da zaman lafiya a jihar da suka ga dama su kulla su kunce Allah yana yi ya zuba mutane ido sai ya kyale su kai kace daidai suke yi wannan shine makru idan ya zo cafkar su kuma to sai musu cafka mara kyau afa aminu makar Allah yanzu mutane sun amintu ne da makarin ubangiji kuna ganin kun kubuta ne Allah bai zai kama ku ba to fala ya amanu makar Allah illa alqaumul khasirun tababbu masu hasara su suke amintuwa da makarin ubangiji yana cikin makarin Allah kaga mutum mala yana barna amma Allah ya kyale shi yana barna amma Allah ba shi dukiya yanzu duk kafiran duniya suna karkashin makarin ubangiji ne su sha giya Allah ya ba su kuɗi kuma su je coci su zagi Allah Allah kuma ya daɗa ba su su yi barna kuma Allah ya ba su su yi zina Allah ya ba su su yi luwadi Allah ya ba su wannan duk makarin ubangiji ne ran da ya zo cafka su ya zo kama su to abin bai da kyau to Allah ubangiji ka raba mu da fada cikin makaru shine mutum ya zauna yana barna sai ya rinka gani "Ah, to ai gashi ana cewa shi mabarnaci ne amma kuma ba abin da ya rasa ka sa akwai masu wannan "Ah, to kuna ta wa'azi kuna cewa a daina zina kuma ni ina yi ba abin da na rasa kuna wa'azi kuna cewa a daina ƙarya kuma ni ƙarya ce abinci na kuma da ita nayi kuɗi da ita nake gina gidaje da ita nake komai siyasa ta ma kujera ta ta siyasa ma da ƙarya nayi da ita na hau kuma an ce kar a yi to wannan duk yana ƙarƙashin makarin ubangiji in an ji wani yana irin wannan a ce wane ka kiyaye makarin Allah ranar da Allah zai kama ka ba kyau malam wani ciyaman dan local government ne aka yi malam lokacin da yake mulkin sa ya saci kuɗin al'umma iya sata ko gafiya ba ta kai wannan mutumin jido ba gafiya wallahi ba ta kai su jido ba tara tara kaji kaji na gobe ko kaji samarin gobe saboda ku ku kun yi sanyi kun ji yaran nan su suke tashi yanzu ko to waɗannan su ne abokanan tafiya daman waɗannan dattawa ne Allah sa albarka masu yayyafa ruwan sanyi kenan Allah ya saka da alheri malam ya saci kudin al'umma iya sata wani abokinsa yake jan kunnen sai ke ce masa wani abi a hankali a taka sannu wallahi malam da ya sauka aka sauke shi aka buga can aka buga can kujerar ta kubuce ta ki ta dawo duk tsayar da za a yi ta ki ta dawo wallahi malam sai da ya zo rigar sanan hannun riga ta mutu gidaje da ya saya dai motoci tirololi da yake da shi filaye a ina ne duk sai da ya sai da su ya shiga talauci na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya zama mana saura gida guda ɗaya yake da shi a duniya shi ma gidan ya sha kai shi kasuwa a taya mata suna ihu ɗaya suna hanawa to shine kuma Allah ya sake kawowa wani shi ma ya zo yake cin rabansa rabansa na duniya ba wanda Allah ya kaddara masa na lahira ba kuma ba wai rabo na halal ba shine yazo yake wa dan uwansa shi ma ciyaman din yake masa wazi yake cewa wane wallahi duk satar da zaka yi baka kai ni ba ba abin da ban sata ba a local government din nan amma wallahi yanzu a duniya ba abin da na mallaka sai gidan da nake ciki shi ma yanzu yana kasuwa kuma ko incidence ya dace ya zo ya dan taimaka mai da abin da zai je sai dan kwanon shinkafa ɗaya biyu ya kai gida a dan bararraka ciyaman na local government to sai wani ya zo yana ta sata yana barna yana ta masha yana ganin ba a masa komai ba sai ya yi gururi da ruduwa da wannan shine abinda waɗannan kafiran suka yi Allah ya ba mu labari da farkon karatun mu to wallahi kaka ɗauka ka kubuta wallahi makarin ubangiji yana nan wata gada ce da zaka zo baka san cewa a yanke take ba sai ka haura ta ka rubuta kuma wannan ukubar duniya kenan malam kafin ka je lahira babu tashin hankali a rayuwa dan adam irin mutumin da zai zo yi danne dukiyar al'umma yana cin haram to malam sai Allah ya ce mai kuma
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم haka ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها na'am ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل na'am كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Allah ya ce yanzu ba mu bayyana wa waɗanda suke yarisuna al-arda min ba'di ahliha wanda za su jig- za su gaji ƙasa bayan ma'abutanta ba mu bayyana musu ba Allah na sha'u la asabnahum bi dhunubihim inda mun ga dama da mun kama su da zunubin su ba wa natba'u ala qulubihim sannan kuma mu toshe zukatansu fahum la yasma'un su ba su jin gaskiya ballantana su yi imani da Allah ba sa karban wa'azi la yaqbaluna al-mau'iza Allah bayani yake wa al'umma cewa yanzu ku mutane ba ku gane ba ku waɗanda kuka ci gado da fa kafin ku wasu ne suka zauna a wannan ƙasar yanzu wannan wurin kafin mu wasu al'ummar sun yi rayuwa an tafi da su shi yasa za ku je wani wuri a gonakinku ko a wasu wurare kuna tono sai ku ga kaburruka tsohon kabari wannan ya nuna ashe wata al'umma ta taɓa rayuwa a wurin kuma Allah ya hadak- ya halakar da su ya karar da su ko din ma kuka zo yanzu kuka- kuna zamanin ku kuma za ku tafi duk tsiyar mu nan duk san da muke mu dade a duniya Allah akwai lokacin da za a zo nan gurin babu ko mutum da ya cikin mu manzo Allah ya taba tara sahabbai ya nuna su yace gaba ɗayan ku ne daga nan zuwa wasu shekaru kaza ba za a samu ko mutum da ya cikin ku ba duk kun tafi sai jikoki da ta taba kunne awalam ya hadi lilladhina yarithuna al-ard yanzu waɗanda suke masu gadan ƙasa bayan wasu sun shuɗe su ba su ba mu bayyana musu ba ba su gani ba min ba'di ahliha bayan ma'abuta wannan ƙasa sun tafi alladhina kanu fiha qablahum wanda da su suka rayu kafin ku allau na sha'u asabnahum da mun ga dama akhadnahum wa aqabnahum za mu kama su mu yi musu uquba bi zunubihim da zunubin su kama aqabna man qablahum kamar yadda muka yi hukuba ga wanda suka gabace su sannan kuma mu jimke zukatan su kuma ba za su iya fahimtar komai ba kuma wannan din haka ne ya Allah ka yi bayani kuma mun fahimta tabbas idan Allah ya ga dama zai tafke mu ya kama mu da uquba kamar yadda ya kama wanda suka gabace mu awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الأرض yanzu mutane yanzu ba su gani ba ba su ga cewa Allah ya halakar da wasu al'umma kafin ku ba alkaryoyi dewa shekaru ɗaruruka da suka gabata muka halakar da su suna tafiya a cikin gidajensu suna rayuwa cikin matansu cikin 'ya'yansu cikin kasuwanninsu cikin gonakinsu muka halakar da su inna fi zalika la'ayat Allah ce kai wannan aiki namu wallahi akwai abun lura da izina afala yasma'un yanzu mutane ba sa jin wa'azi ba su jin gargadi ya Allah mun ji ko muna neman afuwarka kenan wannan aya tana tsoratar da mu ne cewa wallahi duk wanda zai taka a duniyan nan ya taka sannu mai aikin alkhairi ma ya yi da gaske mabarnaci kuma ya yi sannu don ku duk tsiyarka Allah ya halakar da wanda suka fi ka tsiya dai a duniya Allah bai halicci dan adam din da ya kai fir'auna rashin mutunci ba amma yanzu wallahi fir'auna malam yana nan malam Allah ya- ka duba shekarun da fir'auna an yi fir'aunoni da yawa fir'auna suna ne na na shugabanci kamar yanzu misalin mu a Najeriya shugaban kasa ana ce da shi president president ko mataimakin shugaban kasa vice president gwamna shugaban jiha ana ce da shi governor to kenan an yi gwamnoni ai kuma an yi shugabannin kasa da yawa yanzu ku masu zuwa ku gaji kujerar wasu ba ku sani ba cewa za mu iya kama ku da ukuba da azaba dangane da abubuwan da kuke aikata kuma za mu toshe zukatanku mu hana ku gane gaskiya malam ji wannan ayar kamar yanzu ta sauka duk wani shugaba yanzu da yake shugabanci kujerar da ya zauna kafin ya zo ya zauna ta lila shi wani ya hau ya yi lilo ya yi lilo ya ɗora gilas ɗinsa ya yi haka ya zare ido ya yi ya saki tambi kuma zamaninsa ya ƙare ko dai ko dai lokacin mulkinsa ya ƙare ya yi expire ya fita ko kuma a fidda shi da gindin bindiga ko kuma mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauke shi ko ba ka bane ko kuma lokacin zaɓe ya yi ya yi ya fito ya sake yi kuma ya kasa ci ko ya ce zai zarce ta kasa zarcewa ko ba ka bane duk wani gwamna kujerar da zai hau a jiharsa kafin ya hau wani ya hau haka ne kuma ya yi mulkin ya yi jiniyar ya yi waye duk abin da zai yayi an ce an yi wani gwamna a can kasashen bangaren can su sokoto su kyabbi su ina dinnan an zo za a je ta'aziyya gidan mutuwa masu kunna sarin sai ba su kunna ba saboda gwamna zai je ta'aziyya ne sai gwamna ya ji shiru ba a kunna masa sarin ba sai yake tambayan odili ɗinsa ya ce kai ya ban ji sarin ba yau sai shi ya labai ayi saboda mutuwa ne ya ce kai ce ne da su su kunna me an mulkin bari maimaita don na san yan uwana ne fulani ce ne da su sukunna me an mulkin gaya musu sukunna yo meye mulkin in ba a ji gwamna ya zo an yi tsarin ba tuntunan aka yi walking talking aka yi oba oba aka ce a danna tsarin mutuwa za a je gurin ta'aziyya za a binne wani wayo wayo wayo wayo wayo wayo aka je aka tsaya wallahi malam yanzu mutumin nan yana kar ya ya ya ya ya koma gwamnan ta gagara yanzu gashi mun zo muna faɗan tarihinsa a karatu mun rufa masa asiri ma ban faɗi sunansa ba to wallahi malam haka zaka lissafa ciyaman ne kai a a kansila ne kai a a yallaɓai ne a a dan majalisa ne abuja kaje ko babu duk inda kaje sai ka dawo gida wallahi tallahi gombe suka tura ka kana ana jina ka a mota kana shiga da tintar glass zaka dawo gida in baka ci sa'a wallahi da kai za a rinka tafiya ana tura a kori kuran auduga Allah ya ai ya faru da yawa ai ka samu gata ma Allah ya taimake ka gonar da zaka noma mata saura in ba haka ba kuma ka mutu kana cikin jin daɗin kuma ka tafi wuta tunda ba kuɗin halal ka ci ba kinan nan dai Allah yana so ya nuna wa mutane cewa ya kamata ku rinka daukan izina ku zama masu thinking da tunani cewa an yi fa wasu sun gabata malam duba mulki irin na fir'auna malam fir'auna da ruku'i ake shiga fadar fir'auna da ruku'i haka wallahi ƙarya ka kaje mafadar fir'auna a tsaye yanda aka gina fadar an gina ta ne kofar duk da wani zai shigo sai dai ya shigo a sunkuye kowai a zo a same shi akan kujerar mulkin shi amma yanzu za mu karanta kisa annabi musa yanda annabin allah ya wajiga fir'auna ya ji jiki duk da mulkinsa shi da ya sha mulki ya koshi ya ce ana rabbukumul a'la in ji fir'auna ya ce ni ne ubangijinku babban kuma ka ji fa al'a'la babu wani allah sama da ni ni ne babban allah ya ce wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ga korama na gudana a gargashi na ba kwa gani ne fadar fir'auna aka masa an yi masa fada akan ruwa ma karewa kenan da haka rayuwa izina ce kuma in kuɗi ne da kai wasu sun yi kuɗi sun karye wallahi ko kuma sun yi kuɗi kuɗin ya kare wallahi ni din nan da nake muku magana akwai mutumin da ya zo zauna a gabana multimiloniya ne mai kuɗi na a'udhu billah lokacin da yake da wannan kuɗin ni ban isa ya zo wurina ba in na ci sa'a ya aika in zo akaram kalla ba haka ake yi ba harama da karatunmu da ayanmu da zamu ja da fassararmu da qur'aninmu da hadisinmu da komai sai mai kuɗi ya tura ya ce a ce ka zo kuma ka zo ba fa zuwa nake ba karku ce ina zuwa ne amma ina ba da labarin abin da ke faruwa ne yawa kar wani ya ce kuma ka zo din ka je ka tsaya a kofar gidan mai kuɗin wallahi sai kai awa biyu awa uku kana koran kuda bai fito ba yana fitowa za ka zo kar da rawaninka da malantarka kuma kai za ka je ka buɗe masa ƙofa Allah ya ɗaukaka darajarka kuma kai ka ce bari ka koma ƙasa wanda shi ya kamata ya neme ka dan wannan abin da ya samu za ka iya zuwa ka je gona ka yi noma ka same su amma abin da kake da shi ba bai sai samu ba rabo ne ilimi ba abin da ya kai ilimi to yana iya faruwa da haka ni abin da nake so in gaya mutane shine ko mutum yana da kuɗi ya daina shan giyar kuɗi yana hauka ku daina shan giyar kuɗi kuna saba wa Allah ku daina shan giyar kuɗi kuna haukar gina gidaje haukar hawa motoci masu tsada haukan auren matan da kuka ga dama haukar wulakanta mutane haukar cin mutuncin mutane haukar ɗaure mutane haukar cewa da mu za a ja wallahi duk wanda ya taba mu sai mun karya shi a garin nan yau waye garin in ba mu ba ku yi ku gama wasu sun yi kuɗi sun gama kuɗi dai sai irin na su karuna dai da muna yara malaman mu suna yi mana karatu aka ce in kuna so ku gane arzikin karuna to ka rufe kunnen ka haka zaka ji yiwu to kudin karuna kenan mala haka ake ga mana ko ba haka bane idan ka rufe wannan dirin zaka ji a ce to kudin karuna karuna ne amma me Allah ya ce inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ما إن مفاتحه لتنوء بالأسبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين yace karuna yana cikin mutane annabi Musa yana cikin mutane annabi ku duba wani uslubi na Qur'ani uslub baligh kana min qaumi Musa karuna yana cikin mutanen annabi Musa ma'ana yana ƙasa da annabi Musa annabi Musa bai mai kuɗi bane annabi ne amma ƙaruna mai kuɗi ne duniya ta yarda da kuɗin ƙaruna amma yana ƙasan malami yana ƙasan annabi fa baga alaihim sai ya zalunci yayi dagawa Allah ya ce mun bashi taskokin dukiya wanda makullan taskokin dukiyar ƙaruna wallahi ƙarti ma'abuta ƙarfi maciya dawa sai sun yi da gaske kai ba za su latanu'u bil usba ulil quwwa ma'abuta karfi jama'a wallahi ba za su iya daukan wannan dukiyar ba ba za su iya daukan makullan kawai sto sto sto sto makullan sto sto na karuna kartin gari jama'a ba su iya daukan makullan jama'a suka ce da shi ya karuna a daina alfahari da kuɗi la tafra inna allaha la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari amma mai karu ne ce kala inna ma utitu ala ilmin indi yace ilimi na ne da kokari na ne ya bani kuɗi lokacin da nake university kuna ina lokacin da muke cin garin kwaki kuna ina lokacin da muka yi kaza kaza kuna ina haka ake faɗa lokacin da na sha wahalan yawon kamfen kuna ina lokacin da na wai wayansa da bararsa shi ya bashi awalam yarau anna allaha qad أولم يعلم كوكا أولم يعلم ليه؟
أولم يعلم أن أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وانا ba sai su Allah a gaishe ka Allah yace yanzu shi karuna bai san cewa mun halakar da wanda suka fi shi ba man huwa ashaddu minhu quwwa mun halakar da wanda yafi karuna karfi wa aksaru jama'a mun halakar da wanda yafi karuna tara dukiya muka gama da su in ji Allah ko tambaya ko labarin su ba a faɗa da ka ataka sannu tilkal qura naqussu alayka min anba'iha Allah ya dawo kan manzo Allah ya ce to waɗannan su ne alƙaryar da muke baka labari a kansu mutanen da muka ce maka sun ƙaryata annabawansu da manzanninsu mutanen annabi nuhu mutanen da su adawa da samudawa da mutanen annabi lutu da mutanen annabi shu'aib waɗannan su ne alƙura waɗannan jama'ar da ake magana a kansu na kusu alaika min anba'iha Allah ce muna baka labari dangane da labaransu akhbariha lima fiha min al-i'tibar muna karanto maka labaransu dan ka samu izina ya annabi ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات حقيقة منزنن سنزو مسو ده هجوجي بالآيات والمعجزات والعجائب ده آيوي ده معجزوزي ده أبا بمبم ماكي amma fama kanu li yu'minu ba su kasance suka yi imani ba bima kazzabu min qabl ba su yi imani ba da abin da suka karyata kafin wannan lokaci fama kanu li yu'minu ba'da ru'yatil mu'jizati wal ajaib wallahi bayan mun nuna musu mu'jizozi bayan sun ga abin mamaki sai suka isa yi imani saboda sun karyata Allah tun farko kamar yadda Allah ce kar sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin da wata Allah wata ayar kuma da Allah yake bada labari cewa kafirai sun karyata Allah wa kadhalika wa kadzdzaba alladhina min qablihim wa ma balaghu mi'shara ma atainahum fakazzabu rusuli Allah ce fa kaifa kana nakir aka turo musu da manzanni ba su yi aiki da abin da Allah ya turo musu ba suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzannin ubangiji da Allah ya turo musu walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakir Allah yana ba manzan Allah labari yace hakika an samu wanda suke ta ƙaryata manzanni ba wai mutanen ka ne Qurayshawa da mushrikan Makka kurum suka ƙaryata ka ba fa innahum la yukazzibunak ba kai suke ƙaryatawa ba sai dai kawai suna ƙaryata ayoyin Allah ne karka tsammanin kai suke targeting a'a ubangijin naka da ya turo ka shi suke garetawa yanzu kafaran maka lokacin da manzo Allah ya zo musu da sako ai izgilanci suka yi mai lokacin da ya Isra'i ya mi'raji kullun sai suka taru a dandare suna ha ha ha ha kun ji abin da Muhammadu kuma ya zo da shi wai je ya je gurin Allah wai wai an bashi wai wani abu wai sallah suna dariya suna shan giya suna rashin mutunci suka ce zo ya musu bayanin baitul maqdis din ma da ya je ya zo ya musu bayanin hanyar kawai Allah ya ɗauko masa hoto majigi na wannan hanyar har inda za a dire din ya musu bayani yana gama suka ce ƙarya yake matsafi ne to dama arne in bai samu dai ba shiriyar ubangiji Allah ba shi ba ai ba zai imani ba to shi sa wannan imanin da Allah ma arziki kake salloli guda biyar ka gode wa Allah wallahi tallahi ku daina wulakantar da musuluncin da Allah ya baku kuma ku yi kokari duk abin da aka ce Allah ne ya ce ayi ku yi aikata kuma duk abin da aka ce manzon Allah ne ya ce ayi ku yi kokari ku aikata ku bi Allah ku bi manzon Allah ku huta atiyu Allah wa atiyur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah wa ulil amri minkum ku bi shugabannin ku da suka muku umarni da aiki mai kyau idan kun yi jayayya akan wani abu koma ga Allah da manzon Allah fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah war rasul ku koma ga Allah da manzo Allah cikin abin da kuke jayayya in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila to sai me Allah ce
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين الله yake cewa fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qablu ba su yi imani ba saboda abin da suka ta kafin wannan lokaci kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin kamar haka ne Allah madaukin sarki yake ainihin wato rufe zikatan kafirai su kasa gane gaskiya Allah ce wa ma wajadna li aksarihim min ahad da yawa yawan su ba mu same su da wani alkawari ba yau daman bai kamata ai a samu makaryata Allah da manzan Allah ya zama yana da wani alkawari ba ba ya da wani alkawari ko ya faɗa ma ƙarya yake wanda ya fi kowa karya alkawari shine arni wanda bai yadda da Allah ba to ai alkawari shine an yi alkawari duk dan da aka haife shi ayi tun yana cikin cikin sa tun zuriyar annabi Adam Allah ya alkawari dan Adam ya ce alastu bi rabbikum Allah ya ce wa tsatson annabi Adam da halitta gaba ɗaya ni ba ubangijin ku bane kalubala suka ce mu ya Allah kai ubangijin mu ne za ku bauta mana za ku bauta mana suka ce amma da aka zo aka haife su me suka sai suka kama harkar su suka karyata suka karyata Allah wa ma wajadna li aktharihim min ahad ba mu same su da alkawari ba wa in wajadna aktharahum la fasiqin Allah ya ce dewa yawan su fasikai ne naqidina lil ahd masu warware alkawari ne to wannan aya tana suka ga waɗanda ba sa rike alkawari menene alkawari wani da wani sun yi alkawalin sun tattauna cewa za su haɗu a wuri kaza za a yi kaza sai mutum ya zo bai cika ba wani ya yi alkawarin zai taimaka fi sabilillahi saboda abu kaza sai ya ki cikawa wani an je taro ana neman taimako dan a yi masa ihu a ce su ne masu taimako sai ya yanko wasu kuɗi dubbai ya ce ya ba da kaza da cek da komai amma wallahi nake gaya maka ba zai yi ba ba zai cika alkawari ba mutane su karya wa Allah alkawari su karya wa abokanansu alkawari su karya wa makotansu alkawari shugaba ya zo ya taiwa mutane alkawari kafin a zabe shi amma yana hawa kuma sai ya juya musu baya da yawa yawa haka ake yi. to mu din madama a gidajen ba mu cika alkawari liman ma ya alkawari ba zai cika ba to ya yi alkawari zai musu wa'azi akan abu kaza bai cika ba ko ai akar makallan gwanda mu ma mu rinka shafa kawukan mu ya yi alkawari zai yi kaza bai kaza ba ko ya yi alkawari zai nemi alfarma ga wani akan wata abu ko wani matsala ma bai cika ba to haka mu ma shugabannin mu su ta mana alkawari ba za su cika ba wani kauyen ma da aka rena musu wayo ai da aka je cewa aka yi an musu alkawarin za a musu famfo na fura da nono saboda an ga a duniya abin da ke gaban shine fura da nono wani kuma garin da aka je garin guddire ne mashaya kunu ne da koko sai aka ce za a musu famfon koko da kunun koko suka yi ta tafi suna tafawa tanki fa irin wannan tankin na wata bot din nan a ce za a maka na kunu ko na ko na koko wallahi mala duk an gaya wa mutane wani kuma yanzu iya iya wayewa ku iya kare da za a muku yanzu da aka waye wani cewa zai musu zai zai zai musu famfuna na fridge na freezer famfunan ruwan sanyi saboda ana yi a Saudiya duk titi hanya an ka gani sai ga an sa irin yar tallaja din nan dan firija haka famfo na firij amma ka danna ka sha ruwan sanyi ko yaushe an jona shi da wutar lantarki to yanzu irin wannan karera ake yi to mu ba na ruwan sanyi ba famfon ruwan kwata ma ya gagara famfo na ruwan kwata kaji ko ai famfo a duro mana ruwan kwata ko ma je mu sa masa alimin ya kwanta babu ballantana na ruwan zafi to irin waɗannan abubuwan da ake na alkawari a karya sabawa ubangiji ne kuma Allah baya son haka wa ma wajadna li aktharihim min ahad manzo Allah ya ce saba alkawari yana cikin alamar munafiki yana cikin alamar munafiki idan yayi alkawari baya cikawa da aka kai kokari ya kai dan uwana a cikin abokananka ne a anguwa ne yan uwa ne in dai kai alkawarin abu ka cika babu abin da yafi ciwo malam mutum yayi wa masallaci alkawari ya ki cikawa an zo neman taimako fi sabilillahi ya ce ya alkawarin insha Allah wata in ya kare zai ba da dubu biyu yana ganin mai neman taimakon nan zai bata rai wai me akan makalla ya zo ya zo da yar takaddarsa za a cika alkawari ya bashi dubu biyu kafin ka zo ya fara kai maka farmaki kafin ka karaso me me da Allah to ni ban yi salari ba ban dauka ba da Allah sai ustaz ya juya ya tafi duk ana yi muna nan muna yi sai dai Allah kiyaye Allah gyara mana halinmu to sai Allah ya ce me kuma
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها haka فانظر كيف كان عاقبة المفسدين sai me kuma وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
na'am حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل to kun san mutumin naku mai tambayoyi baya daga kafa gashi nan ya zo ni ma na hakura mun jawo ayoyi za mu fassara kuma ya fara hararata gwanda na tsaya kada gobe ya zo ya karbi laspika ban gama ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kun tuni ma harshe Allah mana afuwa yau dai aka fara tafsiri kuma yau aka bude dama wannan kissa ce ta annabi Musa da Fir'auna yana da kyau ta samu lokaci wadatacce insha Allah ta'ala gobe sai mu dora akanta abinda na faɗa daidai nake roƙon Allah ya ba mu dacewa da ni da ku wanda ne na tuntuɓa harshe ko kuskure kuma Allah ya mun afuwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan na'am
alaikum salam wa rahmatullah Ah, kafin mu karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka idan allah kan gobe tafsirin da za a gudanar na yamma ne kadai na maza tafsirin mata wanda aka saba yi da safe saboda waɗansu matsaloli ba za a samu gudanar da shi ba insha Allah jibi za a ci gaba saboda haka waɗanda ah, iyalansu suke cikin gida suke da niyan zuwa tafsirin sai a sanar da su Ah, mai tambaya ta farko yana cewa malam da fatan an sha ruwa lafiya bayan haka tambaya ta ita ce me tabbacin cewa da ake annabi sallallahu alaihi wasallam da zai shekara dubu biyu a kafar kabari ba za a yi tashin kiyama
طيب um, kamar karin bayani dangane da sanarwar dan uwa eh, shine kamar dai da ku sani muna da karatuka guda uku da muke yi a garin nan da ku gaba daya na farko shine wannan tafsirin shine uwa ba da mama shi ya tsuguna ya haifi sauran karatuka akwai kuma wanda ake yi a kofar gidan mai martaba lamido ako masallacin fada kenan wanda ake bayan la'asar shi ma dai naku ne gobe insha Allah ta'ala za mu fara bayan da an yi sallar la'asar kamar yadda aka saba akwai kuma tafsirin mata da ake gabatarwa shi ma dai a a kofar gidan mai martaba lamido ako din da suka ba da dama a zo a karantar da mata addini a wayan musu da kai to shi ma saboda wani uzuri ba za mu fara gobe ba sai ranar litinin insha Allah shi ne za mu fara kuma za a fara ne karfe tara karfe nawa tara karatun mata kenan wannan shi ne ɗan ƙarin haske akan abin da shi dan Mala Usman ya faɗa ana faɗa cewa wai annabi ba zai yi shekara dubu biyu ba za a tashi alƙiyama haka mutane suke faɗa amma ni ban taɓa karanta wani hadisi da ya inganta akan wannan ba abinda muka sani tashi alkiyama ba wanda ya san lokacin tashi alkiyama idan kuma aka faɗa haka to kenan an san lokacin tunda za a iya lissafawa ba ba ka bane wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba an tambayi annabi yaushe za a tashi alkiyama yaushe ne ne tashi alkiyama mata sa'a qala mal mas'ulu anha bi alam min as-sa'il yace wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba ma'ana ni ma ban fi ka sani ba kai jibrilu ni muhammadu ban san yaushe za a tashi alkiyama ba ana faɗa tabbas amma ni ban taɓa karanta wani abu ingantacce akan wannan ba da haka dai sai mu gina akan abin da muka sani shine ba wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama amma akwai alamomin tashin alkiyama akwai ƙanana akwai manya a cikin ƙananan akwai zuwan annabi kasancewar manzan Allah manzan Allah ne turo shi annabi alama ce ta tashin alkiyama haka kuma mutuwarsa shi ma yana nuna duniya ta kusa cikin manya kuma akwai zuwan dujal akwai zuwan mahadi akwai saukan annabi isa cikin manya-manyan alamomin tashi alkiyama in an ga wannan to saura kiris ta tashi duniyar akwai wata wuta da za ta taso daga gabar wuta ba a san daga ina take ba za ta ta cinye komai ta zo sai ta cinye wuta tashirun nas gudu mutane za su yi ta gudu a ce ai ta fara ta ci gari kaza ana gudu ana gudu amma sai ta tarar da mutane gobara akwai dabba da za ta fito ta rinka magana dina cikin manya-manyan alamun tashin kai wata dabba ce ta zo tana magana tana cewa mutane ba su yi imani da Allah ba wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun duk wannan alamomi ne tashi alkiyama za a samu girgizar ƙasa a gabar da yamma mugun girgizar ƙasa cikin alamomin tashin alkiyama akwai yawan fada da yaki kashe-kashe da zubar da jini duk alamomin tashin alkiyama ne kuma kaga yanzu ana yi duk duniya ba inda ba a yaki har a saudiya satin da ya wuce ina gani wasu sun fito suna zanga-zanga an harbe wasu an kashe wasu a cikin a saudiya ko ina fada ne inda kana da dan kwangirin nan na kallo duk inda ka bude cnn ne bbc ne france ne arabiya ne jazira ne ko ina da ka sani ana wallahi sai dai ka gana fada fada najeriya fada kamaru fada chad fada nijar ma fada kashe kashe annabi ya ce alamar tashin alkiyama za a wa yaksuru alharaj wa yaksuru alharaj sai sabai suka ce wa mal haraj me alharaj yace alqatl yawan kisan kai yawan zubar da jini an kashe wancan ba a san waye kashe shi ba an tsare wancan an kashe su ba a san wa ya kashe su ba ko kuma an san su suka kashe din wannan ya kashe wannan shi ma wannan ya je ya kashe mashi nashi za ga ran dan adam ya zama ko kaza yanzu a Najeriya kaza ta fi dan adam kima dan yanzu in in ka kashe kazar wani zai iya kai ka kotu akan kaza ku yi shari'a amma yanzu dan an kashe maka mutumin ka sai dai kai hakuri yawa to duk alama ce ta tashin alkiyama muna fatan Allah ya zo daukar ranmu ya dauke mu muna musulmi masu imani na'am
a mai tambaya ta gaba ce malam idan mutum yana sallah sai ya yi hamma shin ya halatta ya ce a'udhu billahi
to idan mutum yana yin sallah sai hamma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rufe bakin shi bari in gaya muku wani abu guda daya wanda ina fatan za ku fahimce ni da kyau maganar idan mutum ya yi hamma ya bude bakinsa ya hamma ya ce a uzu billahi din nan fa babu nasi a kai in na ce ba nasi wato ina nufin ba hadithi ba ne ba kuma aya ba ne idan mutum ya yi hamma din nan ha ya ce a uzu billah faɗin a uzu billah din istinbati ne mai istinbati zaƙulo hukuncin aka yi fahimta ne malamai suka ce ayi a iya dan abin da Allah ya sanar da ni kuma da yawa haka malamai suke fada an ce hamma daga shedan ne kamar yadda annabi ya fada ya zo a cikin riwaya in kaga mutum yana hamma to shedan ne ya zo ya dan shafe shi haka mana hamma dai daga shedan ne to shine aka ce idan ta fito ka yi kokari ka rufe ta falyakzim mastata abinda annabi ya ce idan an yi hamma shine a yi mai a rufe bakin in ta zo mai ba wai za ka zo cikin jama'a hamma ha ka yaye wa mutane sai ka ce kofar gari ba a'a abinda aka ce in ta zo ka rike ta sunna shine mai ka rike shine ake yin haka a rufe bakin haka to wannan shine ya zo a hadisi aka ce a yi amma faɗin a'uzu billahi wannan malamai ne suka yi istinbati cewa idan an yi hamma a ce a'udhu billah dan a kori shedan to shi yasa wani zaka ga ya bar abinda annabi din yace yace a rufe baki sai yana a'udhu billahi minash shaitan to abinda annabi yace ka rufe bakin alaba shi ka kara da uziyar da haka idan mutum ya zo sallah sai hamma ta kama shi abinda zai yi shine mai ya rufe bakin kun fahimta idan ya zo hamma a cikin sallah ya rufe bakin shi shikenan ba na'am to wai da wani hannu da hannun dama da hannun dama shi abin da malamin fiqh suke cewa shi hannun hagun din ana amfani ne da shi akan abin da yake kau da kazanta bakinka kuma tunda a bakinka zaka sa wannan hannun tsarki kake da shi tsarkin wanke bawali da bayan gida to sai ka saka hannun dama ka rike tunda hannunka ne mai tsarki wannan shi yasa suka yi sabani shin aswaki aswaki da hannun dama ake rikewa a yi ko da hannun hagun wasu suka ce a'a tunda aswaki ibada ne kamar alwala ne to da hannun dama za a yi wasu suka ce a'a ai aswaki cire kazanta ne da haka da me da hannun hagun za a yi tunda cire kazanta ne kamar yadda ake yin tsarki da hannun hagun almuhim wannan ijtihadi ne kokari ne na malamai Allah ya saka musu da alkhairi da haka sai mutum ya kokari ya rufe bakin shi Allah ya ganar da mu na'am
shi ma mai wannan tambaya sallah yake yi sai kuma ya ga akuya ta cinye mishi hatsi shin zai kore ta ne ko kuma zai hakura sai ya sallah
ai ku dama alkawari ne sai kun yi irin wannan tambayoyin dama wata shekara lokacin muna karatu a darar hadis wani dan uwa ya rubuto tambaya wai wai yayi bakance ne akar makallawa na yi bakancen zan tona rami gaba bakwai alkawari ya yi ina jin ko wani abu ne ya ce in ya samu wani abun shi ko zai yi tonon rami gaba bakwai haka kawai a banza shi ba shi ba shadda zai tona ba shi ba rijiya ba rami gaba bakwai me zai zuba a ciki kuma sai Allah ya jarrabe shi wannan abin da yake nema ya samu wai shine mu kuma da yake kowane tarkace ɗaya ba ake a zuba mana to shine ya aiko tambaya lokacin da zai yi bakancan bai yi tambayan ba to ya samu biyan bukata shine ya aiko tambaya akar maka Allah yaya sai ya tona wannan rami gaba bakwai din nace sai ka tona kwarai kuwa sai je ta tono Allah ya kiyaye Allah ba da sa'a to a nan gurin shine mutum yana yin sallah sai da dan hatsinsa sai akuya za ta cinye masa ya zai yi ya halatta ya kori akuyar ya halatta ya me ya kori akuyar ya halatta ya kori akuyar kamar yadda ya tabbata a cikin hadithi ingantacce wani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin sallah da raƙuminsa sai ya rike raƙumin yana rike da raƙumi yana sallah kaga wannan yana tsaron kayansa yana yin sallah kenan kun fahimci wannan da kyau to duk abin da ya zo na hasara kana cikin yin sallah hasara ne to ya halatta ka kori wannan abun in dai bai zai yi tsawo da zai lalata ma sallah ba amma fa ba magana zai yi ba ya daga hannu ko yayi alamar zai kai mata farmaki yana cikin sallah din ba laifi bane in kuma hatsin yana kusa da shi to ya dan lallaba ya lallaba ya jawo hatsin ya ajiye shi kusa da shi shi ma ba laifi yayi ba ina fatan kuna fahimta kamar yanzu kana yin sallah ga abinci nan a cikin kwano yaron ka mai rarrafe ka san mai barna ne zai je zubar da wani abincin ya halatta kai stepin ka taka ka taka ka taka ka je ka janye abincin ko kuma ka taka ka taka ka je ka hana yaron yayi barna ba laifi bane a mazhabar hanafiya su abu hanifa Allah masa rahama shine yake da ra'ayi a cikin malaman fiqh cewa kullu harakatin tubtilu salah duk wani motsi yana bata sallah shi a mazhabar abu hanifa daidai in kana sallah haka ka yi susa sallah ta wace tayya at-tayyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibatu kana daga hannu kana motsa kana yin haka sallah ta wace shi yasa su idan ba hanafe yana sallah kafewa yake kamar kusa gam to amma wannan ra'ayin yayi rauni saboda an samu annabi yayi sallah da Hassan da Husaini a bayan shi suna hawa gadan bayan shi idan yana yin sallah ya rike su kaga aiki ne yana sallah yana rike da in zai ruku'i ya sauke su in ya gama ruku'i ya sujada zai taso ya dada kama yaron ya daga shi ya dora shi a gadan baya wannan ba aiki bane aiki ne kuma an samu annabi yana sallah a gaban na Aisha ta miƙar da kafarta idan zai yi sujada ya miƙa hannu ya zungure ta ta naɗe kafarta ya yi sujada idan ya ɗago ta mayar da kafar ya daɗa miƙa hannu ya zungure ta ta ɗage kafarta ya yi sujada an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah sai yar akuya ne ko dabba ne ta zo za ta wuce ta gabansa annabi ya taka ya taka ya taka sai da ya hada jikinsa da gini ya bar dabbar ta wuce ta bayansa dan ya hana wani abu ya wuce ta bayan shi kaga ashe ba kowane aiki ne ke bata sallah ba da haka mai wannan yar akuya da za ta cinye masa hatsinsa to ba laifi bane in ya dan yi wani abu ba mai yawa ba wanda zai iya koranta ba laifi bane ba na'am Kana ga labarin sa cajin waya su ba shi close market su ma kenan sun dace da su bashi mai close market mutum ya sa cajin waya a masallaci yana sallah kuma sai ya makare kusa da waya me sa cajin waya a masallaci mutum ya sa cajin waya a masallaci sai ya kabbara sallah kusa da shi kusa da wayarsa ba laifi bane da ya je ya sallah a inda bai da nutsuwa hankalinsa yana tunanin wayan sai sai ya sa caja wayarsa yana kula ai ya tabbata na gaya maka hadisi ne ingantacce raƙumi ne mutum ya zo yana sallah yana sallah yana lura da raƙuminsa kun ban wannan na'am addini fa babu tsanani a ciki wa ja'ala alaikum fid din min haraj abin da yake na haramun ne zamu gaya muku ba ba daga kafa wanda kuma akwai sauki zamu sauƙaƙa dan muka tsananta muku wani zai zo ya zauna a nan kujerar gaba kuma ya sauƙaƙa muku sai zama yana addu'a da za a mana kuma babu ita wannan mu faɗi gaskiya mu huta ko Allah ya gyara mana
ta wala Allah ya saka da kai a yan hizba masu uniform da marasa uniform idan an tashi a nan ana bukatan su tsaya saboda akwai wata yar meeting da za su yi